hanyar su ta hanyar kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama bayan Allah yau muna azumi na uku bayan watanni ana ta kirge ana ta lissafi cewa azumi saura wata bakwai wata takwas wata, wata shida wata biyar wata hudu har aka zo ana maganan satuttuka har aka zo ana maganan kwanaki har yanzu ana cewa kwana uku sun tafi haka kuma kwanakin dan adam suke yadda ramadan zai tafi wata haka za a ce kai ma ka tafi Allah ka samu cika da imani azumi yana da dokoki yana da ka'idodi yana da sharuɗa yana da wajibai yana da farillai yana da mustahabbai yana da kuma abin da suke warware shi a kuduba da ta gabata mun fara tattauna kaɗan daga cikin wasu abubuwa da suke warware azumi wa'adda mun ambaci kaɗan ba su da yawa amma dai kafin nan ɗan adam ya sani cewa ba a yi wata ibada mafi girma wanda ɗan adam yake kusantan allah da ita fiye da azumi ba azumi ita ce mafi girman abinda dan adam yanzu nan zai ji shi kusa da ubangijinsa yanzu nan ubangijinsa zai bashi ta goma shi zai bashi wani takuici zai bashi wani babban rabo ta sanadiyan azumi wata ne mai alfarma wata ne mai girma dan uwa alarma naji ya fara kirgo wasu gabobi waɗanda suke da muhimmanci a cikin azumi a ce mutum ya lazumce su kaman karatun qur'ani kaman sadaka kaman ayyukan kwarai kamar yafuwa zama fiskanka tana tana sake amma haka kawai abu kankani ya sa ka turbune a dauki lokaci ka canja anya ramadan kake kuwa anya cikin watan ramadan kake kana da hali ka ba da goma amma ka rike ka ba da biyar kana da hali ka ba da ishirin amma ka ba da bakwai kana da hali ka ba da ɗari amma ka ba da talatin kuma kana da iko ba zai rage maka komai ba anya kana ƙaunan wannan albarkokin cikin wannan wata mai alfarma Allah cewa yi a cikin hadisin kudusi ya ce a saumu li azumi na wane fa duk wata ibada ana dangantawa zuwa ga kai za a danganta maka sallah ga ladanka da za a baka azumi ga abin da za a baka ai abin nan zakka ga ga falalanta kaza ga falalanta amma azumi Allah subhanahu wataala ya ce wannan da ni ake danganta shi na wane ni ne zan saka maka babu wani sakamako da wani hadisi ko wata aya ta fito ta ce ga sakamakon wanda ya yi azumi iya wannan sai dai a faɗi wani abu don a kwaɗaitar da kai amma asalin sakamakon ladan azumi ubangiji ne ya ɓoye shi a tattare da shi ya ce shi ya san me zai maka saboda girmansa yake cewa ɗan adam ya bar cinsa ya bar shansa duka danni yana daga cikin cikan azuminka mutum ya je ya zama yana bibiyan malamai yana tambayan malamai abubuwan da suka shiga masa duhu na wannan azumi din don kwa mutum ya kiyaye azuminsa daga halaka akwai abubuwa da yawa da suke warware azumi suna nan da yawa wasu daga cikinsu akwai ci da sha duk wanda ya ci wani abu ko ya sha wani abu da gangan a cikin watan azumi wannan yana sane kuma yana cikin hayyacinsa wannan azuminsa ya warware tare da ijima'in malamai cewa suka ce azuminsa ya ɓaci zai rama rana ɗaya wannan da ijima'i ijima'in malamai zai biya wannan ranar shin akwai kafara a kansa babu kafara wannan kuma wata matsala ce da malamai suka tattauna ga wanda ya sha azumi da gangan zai biya sittin ko ba zai biya wasu suka ce sai ya biya sittin ya ta neman gafaran Allah wasu suka ce girmansa girman wannan rana ɗayan da ya sha in tun da aka haife shi azumi yake ba zai iya biyan wannan rana ɗayan ba saboda kai zuba maganan biya ba maganan ba maganan wata gafara bane maganan ya shiga ukun sa ne na biyu idan mutum ya ci da mantuwa ko ya sha da mantuwa wannan mantuwa ce ka manta kana azumi sai ka ci wannan baya karya azumi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma at'amahu Allah wa saqahu wannan ubangiji ne ya baka bonus ya ciyar da kai ya shayar da kai duk abin da zai shiga cikin cikinka har ya iso a hanji ya bi cikin hanji ya isa cikin hanji ya shiga cikin uwar kashi wannan yana karya azumi duk abin da zai shiga ta bakinka ya wuce ya je can yana karya azumi amma abinda zai shiga cikin makogoro ko ya shiga cikin hanci ko ya shiga cikin kunne a iya jinsa a cikin jiki amma bai shigo cikin hanji ba wannan baya warware azumi kamar kura ta hanya da makamantansu wannan ba sa warware azumi yawun bakinka idan ya bushe yawu ya taho maka kaji ya dan tsinke ka dan samu abin da zai jika maka makoshinka ka haɗe shi wannan baya warware azumi sai malamai suka yi sabani in kuma tara shi kai da yawa fa ka yi ta tarawa ya cika maka baki kaman ta kaman kamfatar ruwa guda daya galibi suna ganin wannan ka ya karya maka azumi domin wani abu ne daban ya wuce al'ada madan na al'ada ko kana azumi ko baka azumi ya dan taho ya koma ya taho ya koma irin wannan babu matsala a cikin sa haka kaki kaki da zai taho maka ya makale a wuya wanda zai koma baya kare azumi wanda zai zo maka baki kuma yawansa da bai kai da kamar yawun da yake zuwa ya koma ne malamai suka ce kayan jikinka ne za ka iya haɗa kayanka babu laifi wasu suna ganin a'a shi hukuncinsa ba hukuncin yawu ba ne amma magana mafi inganci hukuncinsa hukuncin yawu ne sai dai in ya taru ya yi yawa shi ma kuma ka mayar da shi wannan kuwa zai karya azumi yawunka mun fada baya kare azumi yawunka baya kare azumi jininka baya kare azumi bakinka ya fashe jini yana fitowa kana mai da shi cikinka dama duk jininka ma yawunka ne kamar yawunka ne yana yi kana mai da kashi cikinka saboda tofarwan zai baka wahala baya ba zai baya warware maka azumi amma yawun wani yana warware azumi yawun wani yana warware azumi sumbantan iyalinka a cikin azumi makaruhi ne kuma zai iya kai ka zuwa ga warware azumi in ka sha yawunta ka dauka ka haɗiye wannan ya karɓi ya warware maka azumi ai ba yawunka bane yawun wani ne cin abunda a al'adance ba a cinsa kaga yawu dai ana ci ana sha ƙosai ana ci minti ana ci cingam ana ci al'adance duk ana cin wa'in nan ƙwayar magani ana ci sannan ana haɗiye ta jelosin ana cinsa kuma ana haɗiye shi wanda ya sa jelosin a bakinsa sai ya haɗiye shi azumin sai ya kare ya kare ka haɗiya ya tafi ciki to sai malamai suka ce to in kuma ka haɗiye abin da a al'adance ba a cinsa ba yanzu ka jefa tomtom bakinka ɗanɗanansa ba zai karya baka azumi ba ka ji ɗanɗanonsa ka tofar ba zai karya maka azumi ba mace ta sa gishiri a baki ta ji ɗanɗanon tofar ya karya mata azumi amma ta haɗe fa ya karye tomtom in ka haɗe fa ya karye minti in ka sa a baki ya haɗe ya karye to idan ƙwayen carbi ne fa idan ƙwayen carbi ne fa kamanta ka sa carbi a bakinka ko kuma ka saka noti ko wani abu dai wanda shi bacinsa ake ba kasa a baki sai ya wuce shin wannan ya karya azumi da gangan da gangan kasa abin nan noti ya wuce a baka wani karfe a ce wannan karfen na sinadari ne na lafiya in mutum yana da matsala a hanyarsa in ka sha in ka haɗe wannan karfen zai bi a hankali ya baka wani magani kun ga ai ba magani bane ko ba jalusin bane ba paracetamol bane sai ka haɗe shi ya wuce wannan ya karya azumi da ijma'in malamai shan taba ko shisha wannan ai ba na faɗa ba ma na farko shan taba haramun ne shan shisha haramun ne sannan kuma ka zo ka shata a cikin ramadan bayan haramun din ya yi girma sannan kuma ya karya azumi azumi ya karya bil ittifaq kuskure a lokaci kuskure a lokaci sai ka sha ruwa in kokonto kake lokaci ya shiga ko bai shiga ba an yanzu lokaci bai yi ba ko bai yi ba ko yayi sai kawai ka yanke lokaci ya shiga sai ka sha azumin ka ya karya azumin ka ya karya zaka biya amma ka sha da tabbacin yanzu lokacin nan ya shiga ina da tabbaci lokaci ya shiga ni a gudina sai da na sha sai aka ce la ai lokacin shekaran jiya ne karfe 6:23 amma yau karfe 6 da kusan minti 30 ne kaga ka zabge mintuna nawa minti 7 to nan malamai sai suka yi sabani jumhurin malamai suka ce zai rama wasu daga maganganun malamai wanda ita ce tafi inganci suka ce babu ramako saboda ya yi aiki da yaƙini ne da tabbaci ya yi aiki ya tabbata ga hadisi wasu sahabbai suka ga kamar rana ta faɗi sai da suka sha ruwa daga baya sai suka ga ranar ta sake bayyana suka ce ashe ranar ba ta faɗi ba ba a samu an ce annabi ya ce su biya ba wallahu ta'ala wanda ya yi suhur bayan alfijir ya fito da tsammanin alfijir bai fito ba sai da gama cin abinci ka gama ka sha ruwa ka ce dan damomin madara din nan an dama ka ɗauka kenan sai ka jana allahu akwai a daidaita sahu mai ake nufi da a daidaita sahu wajen minti 20 alfijir ya fito ya azuminka azuminka ya inganta babu matsala ta tare da shi duk da cewa jumhurin malamai wasu suna ganin eh baka da laifi amma ka biya rana daya amma magana mafi inganci babu biyan ko rana daya wanda ya sadu da iyalinsa a cikin watan azumi da gangan azuminsa ya ɓaci zai biya daya sannan kuma akwai punishment kamar haka zai yanta baiwa ya nemi kudi kamar miliyan biyar ya yi biza ya sayi tiket ɗin jirgi ya tafi mauritaniya inda aka ce akwai bayi ya sayo baiwa ba za ta gaza miliyan sha biyar ba ya kawo ta najeriya ya yanta kaga miliyan ashirin idan ba zai iya yanta baiwa ba to zai yi azumi wata biyu a jere bayan azumi bayan ya biya guda ɗaya sannan ya azumi wata biyu a jere in ba zai iya ba to zai tara miskinai guda 60 ya ciyar da su ko ka dafa musu abincin su ci wasu na cewa ko ka nemi kwana 60 kullum ka ciyar da miskini guda daya ciyar da miskinai 60 amma dai abin da ya tabbata shine na miskinai 60 din ake kawowa kamar hadisin wancan bawan Allah annabi ya zo da kwanduna na dabino ya ce to ka je ka ciyar da miskinai 60 idan kuma da kuskure ne fa mutum ya sadu da iyalinsa da kuskure ya manta bacci ya yi nauyi har ya kusanci iyalinsa dukansu sai can suka tana fa azumi ma fa ake fa wannan azuminsu ya inganta hukuncinsu hukuncin wanda suka ci ya ci da kuskure ne musu malamai suka ce a ya rama wannan rana ɗayan babu kafara wanda mani ya fito masa ta kowace irin hanya ko ta hanyar yi wasa da gabansa subhanallah ko ta hanyar wasa ya tsanani da iyalinsa har mani ya fito masa azuminsa ya ɓaci zai biya guda ɗaya kuma ya saba wa Allah bai kyauta ba ya yi ta neman gafara amma babu kafara so da ka na dunkula wannan matsala ce ta fitowar maniyi akwai hanyoyin da yawa wani tunani ne wani kallo ne wani kusantan abin nan iyali ne wani kuma wasa da gaba mafarki mafarki da rana har mani ya fito wannan baya karya azumi baya karya azumi domin me yasa domin ba da zabin ka yazo ba shi ya ga dama yazo mun yi maganan amai mun yi maganan amai a wancan kutuba din amai baya karya azumi inda kansa ya zo amma in cikinka ne ya dame ka kaji in ba ka yi amai din ba ba za ka zauna lafiya ba sai ka sa hannunka sai ka kwakulo amai din ya fito azuminka ya karye za ka biya rana za ka biya guda ɗaya kaɗai ijma'in malamai babu kafara a kai magwas idan magwas ya fito ya zo wuya mai yawa da ya zo wuya sai ya koma wannan bai karya azumi ba kamar abubuwan da suka makale a haƙorinka ne ka ciccire su ka ciccire su wani abu ya sa ka sake haɗe kayanka wani suka ga azuminka bai karye ba al'ada in muna ba al'adar mace ta zo da rana azumin ta ya karye in ya dauke da rana ma wannan az- in ya dauke da safe bayan alfijir ya fito ba ta da azumin wannan ranan amma mustahabbi ne ta kame baki in bata kame ba kuma babu komai a gare ta bacci bacci baya karya azumi bacci baya karya azumi amma wanda yayi bacci 13 hours ba azuminsa yayi matsiyaci tunda ya sallar asuba da ya fara bacci sallar asu- sallar magariba ma haida aka tashe shi aka ce kai an kira magariba ya manta bai yi azhar ba bai yi la'asar ba saboda bacci na farko dai bai kyauta ba bai sallar azhar ba bai sallar la'asar ba ko kuma mukaddara ma yayi sallolin tun da ya kwanta da asuba da ya fara bacci sai azhar ya tashi a jaddafe yayi ya koma la'asar tun da ya koma baccin la'asar din nan magariba ma sai da aka tashe shi yaya azumin sa matukar malamai suka ce matukar sanda aka tayi sallar asuban an tashi zai iya daga kai ya ce honorable mustafa ashe magarba ta yi wani ashe magarba ta yi da hankalinsa bai fita cikin hankalinsa ba in ya tashi hanyar banɗaki zai yi ba zai hanyar waje ba in ya ɗau buta zai je banɗaki ya fito ya yi alwala in ya ga yaron gida zai ce muhammad abdullahi duk yana ganewa da hankalinsa malamai suka ce azuminsa ya yi amma kuma ladan da alaramman nan ya faɗa ya ƙiƙƙirgo na wannan ibadan yanzu farke da muke muna farke ɗin nan ladanmu ya fi na wanda da gangan ya je ya yi bacci ku gane bambancin da gangan ya je ya yi bacci ba da buƙatuwa ba ba baccin yake ji ba ba buƙatan baccin yake ba haka ya ƙirƙiro baccin ya je ya yi bacci wannan ɓata lokacin sai ke a ramadan ba watan bacci ba ne karka yi bacci a ramadan sai sanda baccin ya zo maka don ka ribatu da wannan abu mai alfarma yin ridda duk wanda ya ridda azuminsa ya kari ko ya faɗi kalma ta kafirci cikin kalmomin kafirci ka yi izgilanci da malamai ko ka yi izgilanci da ƙur'ani ko ka yi izgilanci da gemu ko ka yi izgilanci da ɗangalallen wando ko ka yi izgilanci da niƙabi ka yi izgilanci da wani abu da musulunci ya girmama kafarin musulunci ne wasu munafukai sun ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka kalle suka ce makwadaita wayannan masana alaran mu'min ban taba ganin makwadaita irin su ba maciya abinci suna isgilanci da alaran mu'min qur'ani ya sako yake cewa la tastahzi'u kad kafartum ba da imani ku daina isgilanci yanzu kun kafirce kafire ne ku to da mutum zai isgilanci kalman da ta kai fita ga musulunci ka karya azuminka sai a yi baka wa'azi ka jaddada musuluncinka ka kame baki amma za ka biya wannan rana ƙaho baya kare azumi sai dai in ya galabta ya ya ya sa ka galabta ka galaba eh ka galabaita kai ni ba Kano ne algatu malam zaman cikin fulani ne ya bata ni so yaya babba ina yaya babba ne yau in na yi hijira na koma bangaren uba kenan ni ba kano ne yau na ɗauki hausan uwa ne ba fulata nan ku yi haƙuri ina ce dai an gane na farkon to ba ruwanmu da na biyunka ka galabaita ba kano to azumin mutum ya ɓaci amma aka maka ƙaho lafiya ƙalau ana gama ƙaho ka tambayi mai ƙafon ka miƙe ka ɗan zaga aka ce akwai inda za a ƙara wasu ne ya ce a ya isa ka to azumin ka yana nan amma ana gama kafo aka ce tashi ka ce zo in dafa ka a azumi ya kare haka jan jini jan jini a jikin mutum baya kare azumi amma da za a ja jininka ka ce mutum nawa ne a gurin nan an samu matsala ka fita hayyacinka to wannan za a azuminka ya kare wannan su ne kaɗan daga abubuwa da suke warware azumi insha Allah za mu ƙarasa wani sati da ikon Allah da kuma abubuwan da ba a so mai azumi ya yi wanda ake so mai azumi ya nisante su barakallahu li wa lakum fil qur'an azim wa naf'ani wa iyyakum fi min al-ayati wa dhikril hakim qumu ila salatikum wa sawsukum yarhamukum